نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فإن التوحيد أوجب الواجبات وأعظم العبادات وبه قامت الأرض والسماوات ولأجله خلق الله جميع المخلوقات وأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجله نصبت الموازين وبه انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار ولأجله جردت سيوف الجهاد وهو حق الله على جميع العباد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقهر وتسليط العدو وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى غير الله ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه عموما وخصوصا عباد الله فإن ك... فإذا كان التوحيد بهذه المنزلة الرفيعة العالية من الدين فحقا علينا أن نتعلمه أولا قبل كل شيء ونعلم أولادنا وأزواجنا وإخواننا لأنه أساس الدين وقوامه وقاعدة الملة حتى نفوز بمرضات رب العالمين وإن مما يد وإن مما يدلكم على عظيم منزلة التوحيد وكبير أهميته أولا أن التوحيد أول الواجبات فلا يطالب العبد بشيء قبله قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم, في يومهم وليلتهم الحديث متفق عليه ثانيا أنه من أجل التوحيد خلق الله الخلق فالحكمة من إيجاد العبادة فالحكمة من إيجاد العباد هي عبادة رب العباد وتوحيده سبحانه قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون ثالثا أن التوحيد هو حق الله الأعظم على العباد كافة لحديث المعاذ لحديث معاذ المتفق عليه رابعا أن التوحيد أساس قبول الأعمال الصالحة فلا عمل مقبول بدون توحيد لا يقبل الله عملا صالحا إلا من أهل التوحيد قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفك العاني وأثنت عليه خيرا ثم قالت هل ينفعه ذلك فقال لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين والخطيئة هنا يراد بها الشرك خامسا أن التوحيد هو أصل دعوة الرسل هو أصل دعوة الرسل فما من رسول إلا وقد بعث بالتوحيد ولأجل الدعوة إلى التوحيد قال ربنا المجيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون من أجل هذا كان التوحيد أول الأمر وكذلك آخره من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إخوة الإيمان حراس العقيدة إن للتوحيد فضائل عظيمة وآثار جليلة في الدنيا والآخرة أسعد الناس بها هم أهل التوحيد والبراءة من الشرك ومن فضائل التوحيد ما يلي أن التوحيد يعصم دم الإنسان وماله في الدنيا قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله رواه مسلم ومن فضل التوحيد أن أهل التوحيد موعودون بمغفرة الذنوب قال الله تعالى في حديث القدس يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة أخرجه الترمذي وحسنه ومما يدل على تكفير الذنوب لأهل التوحيد حديث البطاقة الذي رواه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومن فضل التوحيد أن من حقق التوحيد دخل الجنة مهما كان عليه من العمل لحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه الشيخان أيها المسلمون التوحيد منة من الله عظيمة يهبها لمن يشاء من عباده وعلى كل مسلم أن يسعى لتحقيقه في نفسه وذريته والأوابين من أهله ومن جميع الناس أيها الأحبة في الله فلنشكر هذه النعمة بدعوة الخلق إليها والتحذير من كل آفة تنافي أصلها أو كمالها ولنسأل الله تعالى الثبات عليها ونبتعد عن البدع والشبهات والشهوات ونكثر من الطاعات ونتزود من علوم الشريعة ونسأل الله ونسأل العلماء الربانيين عما يشكل منها هذا وصلوا وتسلموا على رسول الله محمد بن عبد الله كما أمر الله تعالى فبدأ بنفسه واستنى لملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين bayan haka ‘yan uwa a khutuba ta yau ta kunshi bayani akan tauhidi da kuma falalarsa lalle ‘yan uwa mu sani tauhidi yana daga mafi zama wajibin wajibai shine ibada mafi girma a cikin ibadu da ɗayanta Allah maɗaukakin sarki sama da ƙasa suka tsaya sabida a kaɗaita Allah maɗaukakin sarki shi ɗaya da bauta Allah maɗaukakin sarki ya halicci dukkanin halitta ya aiko dukkanin manzanni ya saukar da dukkanin littattafai ya shar'anta shari'o'i sabida a kaɗaita Allah da bauta ya sa ranar tashin alkiyama za a kafa mizanin auna ayyuka da tauhidi halittar Allah ta kaso izuwa muminai da kafirai izuwa ainihin masu biyayya ga Allah da fajirai sabida a tsayar da tauhidi aka shar'anta tsiraita takubba a yi jihadi fi sabilillah lalle mu sani tauhidi haƙƙin Allah ne maɗaukakin sarki akan dukkanin bayansa shekul islam ibn taimiyya allah ya ƙara masa rahama ya ce duk wanda ya lura ya kula da halayyar halittar allah a doron ƙasa to zai samu cewa inda ya lura ya yi tadabburi to sakamakon da zai fita da shi na tunanin da ya yi da tadabburi zai gano cewa dukkan wata nagarta da gyaruwar al'umma to dalilin gyaruwar al'umma gyaruwar al'amura tattalin arziki ya dawo taɓarɓarewar tsaro ya dawo komai na damuwar al'umma ya dawo daidai al'amura su daidaita to sababin da ke sababa wannan shine ta Allah maɗaukakin sarki matuƙar ana haɗa Allah da wani a cikin bauta ba a nemi zaman lafiya ba kuma kaɗan aka so magani Allah maɗaukakin sarki ya tsare da haka dalilin samuwar gyaruwa a doron ƙasa sababinsa shine kadaita Allah da bautata masa da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan uwa ku sani dukkan sharri dukkan fitina duk wani bala'i da dukkan fari da kuma dora makiya akan mu da wani haka cikin ibtila'o'i da musibu da bala'ai dalilin bai wuce ɗayan abubuwa guda biyu ba saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin maganganu da ayyuka da kuma kira zuwa ga bautar wani Allah duk wanda ya lura da wannan magana ya lura lura ta hakika zai samu al'amarin haka yake shi a karan kansa in ya nutsu zai gane haka bayan Allah mu sani hakika tauhidi yana da matsayi mai girma maɗaukaki a addini to tunda addini wato tauhidi yana da irin wannan girma yana da irin wannan matsayi da ɗaukaka a addini ya zama wajibi a kanmu mu koyi ilimin tauhidi a karan farko kafin komai kafin ka tura ɗanka nursery kan ka tura shi firamare ko dukkan wata makaranta ka tabbatar ka aikata maganar abdurrahmanul akhdari Allah ya kara masa rahama shi ma malam mai ahlari cewa ya awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani kafin ka je kasuwa kafin ka tafi wajen aiki kafin iyalanka da kai da matanka da 'ya'yanka farkon abin da ya wajaba akan kowane musulmi kafin kowane abu shine mu koyi ilimin tauhidi mu san yadda za mu kaɗaita Allah mu tsantsanta shi da bauta mu koyar da 'ya'yayenmu mu koyar da matayenmu mu karantar da 'yan uwanmu domin shine cike tushe a addini kuma da shine addini yake tsayuwa shine ka'idar addini ta, ta musulunci kuma da wannan ne za mu rabauta a wajen ubangijin halitta Allah maɗaukakin sarki ka rabautar da mu yana daga cikin abin da yake nuni akan girman tauhidi girman kaɗaita Allah da ɗayan tashi da bauta da kuma girman mahimmancinsa na farko shi tauhidin shine farkon wajibi in kana neman cikin wajibai wanne ne na farko tauhidi shine wajibi na farko ba za a nemi bawa da komai ba kafin tauhidi duk komai yana biyo bayan tauhidi ba tauhidi bane yake biyo sauran abubuwa a'a komai sai dai ya biyo bayan tauhidi ubangiji madaukakin sarki yace fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله تعالى يتي فاعلم كثني ko makaranta aka je farkon abin da ya wajaba a ilmantar shine tauhidi Allah ta'ala da ya zo sai ce fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah lallai babu wani wanda ya cancanta a kadaita shi da bauta a sama ko a ƙasa sai Allah wastaghfir li dhanbik sannan sai ka nemi gafarar zunubanka walil mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da mu'minai mata wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa wa mu'az bin jabal radiyallahu an lokacin da ya aika mu'az bin jabal zuwa yaman a matsayinsa na mai da'awa a matsayinsa na mai wa'azi a matsayinsa na gwamna farkon abinda ya wajaba ka fara kiran mutane zuwa gare shi wa'inda yanzu na wakilta ka je ka shugabance su farkon abin da za ka kira yesu shine su ɗayanta Allah da bauta duk komai in aka ce babu tauhidi to al'amura duk sun jagule al'amura duk sun lalace sun kwaɗe da haka farkon abin da in ka je yaman za ka jawo hankalin mutanen yaman ka yi ƙoƙarin su fahimta a karan farko shine su ɗayanta Allah da bauta a wayi gari abin da suka fara sani shine kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta to bayan sun san wannan sannan sai ka ba su labari Allah maɗaukakin sarki ya farlanta musu salloli guda biyar a cikin dare da yini kaga ba ambaci sallah ba ba ambaci azumi ba ba a ce kira su zuwa aikin hajji ba ba a ce kirayoyin su zuwa gaba da zakka ba domin duk waɗannan idan babu shimfiɗa mai kyau su ma ba za su zauna ba shimfiɗar ingantacciya kyakkyawa shine tauhidi shi sa ka ce farko gina su tarbiyyance su gina zukatansu akan tauhidi su yadda Allah shi kadai ya cancanci bauta to in kayi wannan sauran abubuwan duk ɗori ne in kai wancan shine foundation na farko to duk sauran abubuwan gini ne zaka ji sauki wajen ɗauko bulo na sallah ka ɗora bulan zakka shi ma zai hau bulan aikin hajji shi ma zai hau da sauran shika-shikan musulunci da sauran abubuwa na shari'ar musulunci ba tauhidi babu al'amura Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da tauhidi wannan hadisin imamul bukhari da imam muslim suka ruwaito shi abu na biyu lallai mu sani sabida a ɗayanta Allah da bauta sabida tauhidi Allah ta'ala ya halicce mu gabaki ɗaya duk halittar nan Allah ta'ala ya halicce ta ne don a kaɗaita shi da bauta da haka hikimar samar da bayi a doron ƙasa shine bautar ubangijin bayin da kaɗaita shi da tsantsanta shi da bauta Ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul zariyat ya gaya mana primary assignment da ya aiko mu mi a duniya ba cewa mu zo mu zama 'yan duniya ba mu zama 'yan tamore mu zama mu ji daɗi a farkon abin da aka turo mu mi a duniya shine mu bauta Allah Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu ba da mutane gaba ɗaya illa liya'budun dalilin illar da ta sa na halicce su illa li ya'buduni ai illa li yuwahhiduni sai dan kadai kadai ta ni da bauta da haka duk wani abu da zaka zo ka bige da yi duk wani abu da zai tafiyar da rayuwarka ya tsiyayar da lokacinka ba tauhidi ba asara ce ba yakkan kanuwa ba Allah ka raba mu da wannan hasara abu na uku lalle mu sani tauhidi haƙƙin Allah ne mafi girma akan bayansa gabaki ɗayan su babban haƙƙi wanda yafi kowane haƙƙi girma da Allah ke bin mu bashi shine mu kadaita shi da bauta shine tauhidi saboda hadisin Mu'az al-muttafaqun alai wanda Bukhari da Muslim suka rawaito abu na hudu mu sani cewa tauhidi shine tushe na karbuwar kyawawan ayyuka dukkan aikinka duk sallarka duk zuwa aikin hajjinka duk zakkarka duk kyautarka duk ciyarwarka duk taimakon addini da kake ba tauhidi to fanko kenan ba ka da komai ba ka da komai domin tushe na karbuwar ayyuka na kwarai to tauhidi ne babu wani aiki da Allah zai kalle shi naka ballantana ya karbe shi ba tare da tauhidi ba Allah baya karbar aiki kyakkyawa komai kyan aikin sai ga waɗanda suke kaɗaita shi da bauta ubangiji ta'ala ya faɗa ya ce wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله مدوكين سركي يتي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم an yi wahayi zuwa gare ka ba kai kaɗai ba har da annabawan da suka zo gabaninka ƙa'idar Allah shi ne duk wanda ya shirka aikinsa ya rushe la in asharakta idan kai shirka la yahbatanna amaluk aikin ka gabaki ɗaya ya kuma zero square wala takunanna minal khasirin kuma zaka zamanto daga cikin masu hasara masu tabewa Allah ka kiyashe mu da tabewa a wani gurin Allah maɗaukakin sarki ya ce walau ashiraku inda za a samu ɓirɓishin shirka ta faɗa cikin kyawawan ayyukan da ka ɗebi shekaru masu yawa kana yi to wannan burbushin shirka komai kankanta ta Allah ta'ala ya ce duk aikin ya rushe walau ashiraku la habita anhum ma kanu ya'malun akwai wani hadisi da zai baku mamaki na ka daina ganin tarin aikinka ka daina kallon nagartaka matukar empty ne kai a tauhidi na na aisha akwai wani bawan Allah mai ciyar da dukiyarsa ana kiransa abdullahi bin jud'an na na aisha ta ga irin ƙoƙarin wannan mutum irin yanda yake tausayi irin yanda ya zama baya goya marayu na na aisha ta ce ya maikin Allah hadithin yana cikin muslim ta ce abdullahi bin jud'an mutum ne mai sadar da zumunci in kana neman mai sadar da zumunci abdullahi bin jud'an yana ciki mutum ne in baƙi suka sauka a gidansa su kam kayansu ya tsinke a gindin kaba za su samu tarba da tagomashi irin na karɓar baƙo mutum ne wanda yake fitar da mutane daga cikin kuncin rayuwa ya ba wa na jari ya ba wa na kuɗi ya aurar da yarsa ya ba wa na ɗansa ya tafi makaranta ya ba wa na ya biya kuɗin haya ya ba wa haka kullum aikinsa kenan ta yi yabo na alkhairi akan abdullahi bin juda'an sai ta ce hal yanfa'uhu zalik sadar da zumuncin nan da taimakon mabukata da yake yi da dukkan ayyukan alkhairin da yake wai ko zai amfane shi ya ma'aikin Allah faqal manzo Allah ce ya Aisha ya ke Aisha Allah ya kara mata yadda innahu lam yaqul yawman da dai ko sau ɗaya bai taba kalmar shahada ba bai taba cewa rabbi ghfirli khati'ati yawmaddin bai taba ba shi da tauhidi ba shi da jari kasuwa ya shiga ba shi da jari wannan shine idan ka je lahira ba tauhidi kamar mutum ne ya tafi gona ba fatanya ba kayan aiki kamar mutum ne ya tafi kasuwa ba jari bai san kowa ba kuma sabida ka zuwa lahira babu ingantaccen tauhidi shi sa malam abdurrahmanul akhadari tun farko ake ta gino yara farkon wajibi ka sani ka tabbatar da imanin ka babu ƙura a kansa babu burbushin shirka babu burbushin bid'a a cikin tauhidinka ka tabbatar da ingantaccen imani kake kake kudurce da shi a zuciyarka akasin haka matsala ce Allah madaukakin sarki ka raba mu da matsala yana daga cikin ainihin wato falalar tauhidi shine asalin kira na manzanni babu wani manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko face ya aiko shi da tauhidi kuma dan ya kirayi mutane zuwa ga tauhidi ubangiji ta'ala ya gaya mana cikin suratul nahl walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan yace kowace al'umma ba wata al'umma da za ta zo da korafin ai ita bata san an ce shirka ba kyau ba bata san an ce a tsaye da tauhidi ba dan ita ba aiko mata manzo ba Allah ta'ala ya yanke wa kowace al'umma hanzari ya ce na aika wa kowace al'umma da manzo wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma da manzo bai keta cikin ta ya gaya mata wannan sakon na ta ta tsantsanta Allah da bauta ba Allah ya ce na aika wa kowace al'umma manzo wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aika da wani manzo ba gabaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa nuhi ilaihi face mun yi wa wannan manzon wahayi annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa babu wani wanda ya cancanta a bautata masa kar wanda ya yarda aka zamar da shi aka tabar da shi aka saukar da shi da kan godabe ba wani abun bauta bisa cancanta illa ana Allah ya ce sai ni fa'buduni da haka ku bautata mu don haka mu sani cewa tauhidi shine farkon al'amari kuma shine karshen al'amari shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda karshen maganarsa ta kasance la ilaha illallah ya cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da wannan kalma duk wanda karshen maganarsa an faro da tauhidi kuma Allah ya taimake shi bai sauka da kan tauhidin ba har ta Allah ta zo masa yana kan tauhidi manzon Allah ya ce ai masa albushir da halal janna dan aljanna ne kawai zai shiga aljanna Allah madaukakin sarki ka sanya mu a cikin aljanna lokaci yayi amma lalle kam wannan khutba ina ganin lokaci yayi mata kadan a ce an yi khutba guda daya amma dai akalla sakon da ake so ya isa zuwa ga yan uwa cikin wayannan yan kalmomi ya isa da haka lokaci yayi insha Allah za mu tsaye da sallah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa hami hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shararana يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما علمتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في جميع ما خولتناه يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله